watala ya karanta wala ta katul wa wala ta kasu Allah ya faɗa cewa kada ku kashe kawunan ku ko ku aikata abin da zai bayar zuwa kashe kawunan ku don ubangiji yana tausaya muku a dukkan lamuran ku
wala kala lin nabi Wasu kira.
kira lin nabi aka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya asili shine fa zakara yanda ka faɗa Na'am.
amma sauran duk mabarata Buhari fa zukira suka ce aka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam ya'nab bai masa faɗa ba bai ce zai masa faɗa ba
حدثنا بشر بن sai ce da shi yadda ya zo a ruwa rabi da yawon sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi amru yanzu kai ne kawai mutanen ka sallah kana janaba yace ya rasulullah ina jin tsoro ne kada in ne wankan a ce na mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi Allah shi ne yadda yake ya kawo a cikin hadisin da yake ya kawo shi a cikin alfiyar usuli wanda malikawa suna kafa hujja da wannan hadisi shafi'awa ko suna ganin hadisi ne wanda yake munkari shi ne insha Allah yake faɗa a cikin alfiyar usuli ka kada min tisali kana amru amantu asabi wa nahnu safaru في سبيل من جنوب لم أغتسل لهو في برد بتيمم حسن فأخبر النبي قال أمره وأنت جنوب قلت بي يسوء من تلف إذا مسست ماء لا تقتلوا أنفسكم قد جاء ولم يقل شيئا فزاد ليلنا على تيمم محو- لخوف مننا أو تلف وقال صاحب الشافعي فذلكم منقطع الأكارم فقال وفقد جبير عبد الرحمن راويه لم يسمع بهذا الشأن من أمره قلنا من أبي قبيس سمع عن أمر بدون لبسه yasa yana daga inda yake aka samu sabani tsakanin malaman fikihu saboda wani yana ganin hadisin da ya zo hadisi ne tabbatacce wani kuma yana ganin a'a ba hadisi ba ne tabbatacce to wannan ne ya jawo aka sami sabani tsakanin su والخلق في الحديث yana to da abu na biyu daga cikin abubuwa guda takwas da aka faɗa da suke kawo sabanin fahimta tsakanin malamai to نعم حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر اخبرنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود abu musalar ya ce da abdullahi mas'udin اذا لم يجد الماء idan wanda yake cikin jaraba bai samu ruwa ba لا ba يصلي ya ce zai ce mana ya sallah ba
قال عبد الله abdullahi mas'udin ya ce لو رخصت لهم في هذا da ne musu rangwame a cikin wannan كان اذا وجد احدهم البرد da sai zama idan ɗayansu ya samu sanyi قال yana jin sanyi ko kaka sai ya ce haka za a ce bara ya ce mama ya sallah a maimakon ya wanka مم. يعني تيمم sai yana nufin sai ya ce mama وصلى a wato ya sallah قال ya ce قلت sai na ce da shi abu musa ne mai cewa na ce da wato shi ablan mas'udin وأي قول عمار لأمراء to ina faɗin ammaru ne ya ce da ya ce da sai da na umar قال ya ce ablan mas'udin ya ce إني لم أرى أمراء كان يبكي aini a ya ka fahimta ta umar bai wadatu ba da maganar da ammaru ya faɗa masa
حدثنا عمر shi ya بن mance مسلم. نعم shi ya sa wato mantuwar da ya shi ya sa shi baya ganin haka Hmm.
shi ko amma da ya san da yake ya tuna ya zama yana ganin haka kuma ga ka'ida malaman usul sukan ce man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz نعم wanda ya kiyaye hujja ne kai wanda bai kiyaye ba tunda shi Umar sai da Umar ya mance amma ba da ya sirrin ya tuna shi yasa ai magana amma da ya sirrin sai ta zama hujja ba wanda yake ya fice mantuwa Hmm.
ko shi mutum an ce ya tsaya ne iyaka inda sanin sa ya ya kai Hmm.
to
حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن مسلمة قال كنت عند عبد الله وأبي ina
موسى da Abu Mas'ud da Abi Musa al-Ash'ari فقال له أبو sai موسى Abu Musa al-Ash'ari ya ce da shi Abu Mas'ud أرأيت يا أبا عبد ba ni الرحمن labari ya kai Abu Abdurrahman إذا أجنب wato abu abu abdurrahman shi ne alkunya ita ce alkunya shi allah mas'ud نعم idan mutum janaba ta same shi ولم يجد ماء ya zama bai samu ruwan da zai wanka ba كيف ya يسنو zai ke na sannan فقال عبد الله allah بن mas'ud ya ce لا ba يصلي ya yi sallah ba أتى أجد sai ya الماء samu ruwa قال أبو موسى abu musa ya ce da shi كيف تصنع بقول ya ke da عمار magana sai da na da magana amma ko حين قال له النبي صلى الله عليه ya وسلم ce da shi كان يكفيك ai ka shafi fuskarka da tafukanka ya wadatar da kai sai ka ci gaba da sallah قال sai Allah rasulin ya ce ألم ترى عمر ka عمر ta cewa Umar لم يقنع بذلك nan bai wadatu da wannan ba فقال أبو abu موسى musa ya ce فدانا من قول عمار to a kyale cewa ma a kafa hujja da magana amma كيف تصنع بهذه ya الآية za ka yi da wannan aya ai in ka ce hadisin nan ba tabbata ne don sai na Umar yana da tunani a game da shi to ai ga aya ta Qur'ani ta kawo magana مم. وما درى عبد الله ما يقول Abdullahi sai ya kasa ta cewa ya rasa ta cewa Abdullahi Rasulullah sai ya rasa ta cewa فقال yace إنا لو رخصنا لهم ai abin da muke gudu da a ce za mu yi mutane في rangwame a هذا cikin cewa wanda yake cikin jaraba ya yi taimama ya sallah لا شك إذا da بلغ على abin sai أحدهم ya kai الموت matsayin idan ɗayan su yana jin sanyin ruwa yana ganin ruwa yana da sanyi أن يدعه sai ya kyale wanka da ruwan ya ce zai taimama قلت لشقيق ya ce da shakiku in ji a amashu wanda mai faɗar shi ne a amashu مم. فإنما كره عبد الله لهذا to abin da ya sa kenan abdullahi ya gabe baya ganin cewa mai janaba ya taimama ya sallah قال نعم yake kwarai gudun kada mutane su zurfafa da wasu mai da abin ɓannan ya zama kowa yake da jaraba ko kaka yake jin sanyi ya ce shi ba zai wanka ba bara ya ce mana ya sani to wato kenan yana daga babin cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi amfani da dalili da ake kira saddu zara'i نعم toshe kafa idan ya zama abu daidai ne amma kuma in aka gane mutane zai iya sada su zuwa ɓannan sa ya amfani sai ya iya mummunan amfani da wannan damar da wannan abin da yake daidai sai a ce masu bari مم.
ya sa sadin zara'i aka ce hujja ce kusan ba wani malamin fito da zai ce ba ya kafa hujja da sadin zara'i نعم illa iyaka gwargwa iya wajen yin aikin da shi ne wato aka samu sabani wasu suna riko da shi kwarai Hmm.
wasu ko ɗan kaɗan kamar malikawa ake ganin sun fi kowanne kowace masara ma yawaita riko da sabbin zara'i نعم to
بابو wannan babi ne أتيهم ضربة a taimaka kuɗin ƙasa kaɗai ake ba sai an yi tabi ba wato hujja akan wanda suka tafi akan wannan cewa kuɗin ƙasa ɗaya ta wadatar ba sai an yi tabi ba ba a bukata a yi tabi kamar da malikawa su suna ganin ana bukata a yi tabi amma in an batta aka takaita bisa ɗayan shi kenan za ka yi sallah ba magana sai an sake ko da a wakaci ne illa iyaka suna ganin wanda ya bari ya bar sunna ne ya sabon kasar na biyu wanda ya bari ya bar sunna ne to مم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عمشي عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري a shaƙiƙu wato abu a da kuma wata yace ina da wata rabuwa na tsoron da kuma abin salat ali Allah ya kare da a gare su فقال له أبو da kuma موسى ta ce da nan na tsoron لو أن رجلا أجنب a da a ce mutum jama'a za su same shi ولم يجد الماء ya شهرا ɗauri har wata guda أما كان يتيمم ويصلي ashe ba daidai bane a ce ke wani an ya so ya ci gaba da sallar sa ba ke yawa وكيف تسمعون بهذه الآية ya za ku ku da kuke ganin cewa ai mai jalaba ba shi da damar ya ke bima ya sallah ya za ku da ayan nan ta ce suratul ma'ida مم. فلم تجدوا ماء kamar da فلم kuma ba ta ruwa ba to ku nufi waje wanda yake tsarka فقال عبد الله sai Allah masuri ya ce لو رخص لهم في هذا da a ce za a yi musu wangwari wato a ɗauki samun ruwan akan ya haɗa hadda iko bisa amfani da shi نعم shi a wani talashari yana ganin samun nan ba wai kawai zarar a samu ruwan ba a'a ya zama an sami iko bisa amfani da shi domin da abin da yake akwai amma zama ya fi karfin ka wato ya fi karfin a ce kai amfani da shi ai matsayinsa a wajen ka kamar abin da babu ne zai zama da babu duk ɗaya ne da yasa wani ayar su a irin su abu musa ashari da wasu daga malamai kamar malikawa suke ganin ya hada da wanda yake ga ruwan amma kuma ya rasa damar amfani da ruwa yasa shi ma sai ya taimama ya sallah Na'am.
to amma su irin sai da umar ta ɗauki samun wato sai in babu gaba ɗaya ba magana ba ce ta iko akan amfani da shi ta samun damar a yi amfani da shi to da aushaku idza warada alaihim ai al-maut da a ce za mu yi musu rangwame a cikin wannan da abin ya sai ya kai jallin idan mutum yana dan jin sanyin ruwa ayatu ya ce yammu ba za sa'ida ta- ba zai wanka ba bara ya taimama ya nufi wajen da yake zazzarka ya taimama qultu a a mafi ya ce wa inna ma karitum hadha liza a ko mutanen kofa wannan ne yasa ba kwa ba kwa yarda da cewa mai janaba in ya zama ga ruwa amma yana jin tsoron in ya taba zai cutu ya taimama ya sallah haka ne yasa Mm. qala na'am yake kwarai wannan ne sadu zara'i qala abu musa abin salat ari ya ce alam tasma qawla ammar ya ce al-umara ba an na tsorin awo baka ji abinda amarin ne ya sirin ya faɗa wa sai da na umar ba ba sani rasulullahi sallallahu Allah alaihi wasallam sallallahu kuma alaihi ta ce wasallam ya aike ni akan wata bukata ta sa wato a cikin wata runduna haja naftu janaba ta same ni lam ajid al-ma'a ban samu ruwan da zan yi wanka ba fa tamarrabtu fi idan sa'idi kirkida a cikin turbaya kama kamar tamarrabtu yadda dabba fi take birkirkida ne wanka da ƙasa irin yadda masalan jaki yake wanka da ƙasa kuma karanta zalika da lin-nabi muka sallallahu zawa alaihi wasallam tana mutuwar nan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai ya ce إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ai ka saba ka dora hannunka akan ƙasa ka ɗauko ka shafi fuskarka da hannayenka ya wadatar da kai فضرب بكفه ضربة ya على saba الأرض ƙasa sabi ɗaya ya saba tafinsa akan ƙasa sabi ɗaya Hmm.
wannan ne hujja wanda suka ce wato shafar ɗaya ake ya taɓa ƙasar ɗaya ake مم. ثم نفضها Ah, wato akwai ruwaya a nan an samu ruwaya biyu akwai wannan ruwaya akwai wata ruwaya da ta zo da cewa rarbata ni Eh, wato rarbata ni wato sabon kasa biye Eh, kuma nawawi ya rija da ruwaya cewa rarbata ni din ne yace shine a ita ce ruwaya da ta zo ta kusa ku gewa مم.
to su manufarahu ma sannan ya karkaɗe kasar ɗan hannayen nasa da ya ɗago sai da ya haka نعم ya zamo ya zamo duk wani abu da ya tsamfara da shi ya gushe kenan Mhm.
dan kada ya zama akwai wasu ɗaukowa ko abin da ya kamata haka ya shafi fuskar sa ya zamo ya miƙe ko abin da ya kamata haka a fuskar ta نعم to
ثم مسع به ما ظهر كفه sannan ya بشماله shafi bayan tafinsa na dama da tafinsa na hagu مم. أو ظهر أو ظهر شماله ko ko بكفه bayan tafinsa na hagu da tafinsa na dama مم. ثم مسع به ما وجهه sannan ya shafi fuskarsa da so فقال عبد الله a wato kenan wato cewa manzala ya yi sanin kasar nan daya shine shahidi a wannan babu Na'am.
wato shine manufar kawo buhari kawo buhari wannan hadisin a a nan نعم فقال عبد الله سبحانه مسعود yace مم. أفلم ترى عمر ashe baka ga sayyidina Umar ba نعم لم يكن بقول عمار bai wadatu ba da maganar da Umar ya faɗa مم. وزاد على أن الأعمشي عن ana شديد yin daɗi a tasar wayar wato daga amashu daga shakeko كنت مع عبد الله وأبي موسى Abdullahi Mas'ud da Abi Musa al-Ash'ari فقال أبو موسى Umara ألم تسمع قول عمار عمر ashe baka je maganar da Ammar ya faɗa da sayyidina Umar ba إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني Allah ya aike ni ana wa anta da ni da kai فأجنبت janaba ta saye ni فتمكت na kirkida Mm.
bisa Sa'idi.
da fili na samu wani waje mai turbaya na shiga na yi wanka irin wankan dabba فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallama suka أخبرناه ba shi labari فقال yace إنما كان يكفيك هكذا ai ka saba ƙasa sau ɗaya ka ɗago ka shafi fuskarsa da hannayenka ya isan ma ومسى وجهه وكفيه ya shafi واحدة fuskarsa da tafukarsa sau ɗaya wato shafar bai kai zuwa ne fage ba kenan Mm.
a iyaka ko'u ya tsaya Mm.
an gambo wato cewa shafa zuwa ko'u nan shi ne wajibi to shafa zuwa ne fage ba kamar malikawa suka ce sunna ce ƙarƙarfa wanda ya taimama da shafa zuwa ne fage sallah dole sai sake sallah a wakaci Mm.
ya sake sai a ce sake sallah matuƙar da sauran lokaci Eh, amma shi da zahirin wannan hadisin yana nuna cewa shafar iyakar ta ku نعم to باب wannan babi ne حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي wani mutum da ya yi mana hadisi na نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا mutum ya ware lam yusalli fil qawmi shine ba a yin sallah ba ba da shi aka yi sallah ba fa qala ya wanda fulan Allah alaihi salatu wassalam yake kaiwa ne ma mana'aka an ne yana tusalli fil qawmi cikin mutane ke sallah fa qala ya Ya rasulallahi Rasulullahi, sabani janabatun wala ma ne alhali ba ruwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi alayka bis sayyidi fili wanda yake ya bayyana a kan ƙasa kowane abu na ɓangaren ƙasa wanda yake ya bayyana fa innahu yakfika domin wannan in ka yi sayarwa da shi ya wadatar da kai Hmm. kitabu salati wannan littafin sallah kenan wato an gama bayani a kan tsarki Mm.
tsarkin da yake sharaɗi a sallah za a shiga cikin a za a shiga cikin babban manufar ita ce tsarki ta kitabu salatin
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة wannan littafi ne akan sallah
باب كيف فرضت الصلاة في إسرائيل babin yadda aka faranta sallah a lokacin da aka isra'i da manzo sallallahu alaihi wa sallama نعم zuwa sama نعم قال ابن عباس abdullahi ibn abbas yace حدثني أبو سفيان uhu أبو abu سفيان sufyana في حديثه رقلا uhu فقال yace يأمرنا yana umartar mu يعني النبي صلى الله yana عليه nufin وسلم annabi sallallahu alaihi بالصلاة wasallam yana umartar mu da sallah والصدق yana umartar mu cewa duk abin da za mu yi mu faɗi gaskiya والعفاف yana umartar mu da kamewa cewa duk abin da za mu yi mu kame
حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال ya kai daga Anas ibn Malik kala Anas yace كان ابو ذر يحدث Abu Zarin ya kasance yana faɗa ان رسول الله صلى الله cewa عليه manzo وسلم Allah sallallahu قال alaihi wasallam ya ce خرج عن سقف بيتي an buɗe rufin ɗaki na وانا بمكة alhali ina makka an ce ɗakin ba wai na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama abin da yasa ya dangana shi ga kansa domin a sannan yana cikin ɗakin ne kamar an ce an buɗe rufin ɗakin da nake ciki a alhali sannan ina makka نعم
ɗakin asali na ummu hani'in ne نعم na ummu hani'in ne yar abi dalib yar uwar Mm.
sayyidina ali مم. فنزل sai جبريل malaika jibril ya sauko نعم ففج- ففرج صدري ya buɗe kirjina ثم غسله بماء sannan ya wanke زمزم kirjin na da ruwan zamzam ثم جاء بدست من ذهب wato abin da ya sa aka sha- aka zaɓi ruwan zamzam saboda fifikonsa akan sauran ruwaye ya sa malamai suke cewa a gaba ɗaya a ruwa inda nau'i ne na ruwa to wanda yake ya fi kowanne ruwan da ya ɓuɓɓugo daga yatsun nan san Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai ruwan alkausara bayan ruwan alkausara to sai ma'u zamzama yasa shine matsayi na uku a ruwa wanda yake duniya ma sai a ce shine matsayi na biyu tunda ruwan alkausara ai ba a nan duniya yake ba eh ba a nan duniya yake ba to نعم ثم جاء بدست من abin da ذهب tasa wadda take ta zinari نعم ممتلئ حكمة a ta cika wato da hikima نعم وإيمانا da imani فأفرغه في صدري ya zuba wannan abin da yake cikin tasan nan a cikin zuciyata ثم sannan أدبقه ya mayar da girgin na wani ɗinke ثم أخذ بيدي sannan ya kama hannuna فأرد بي إلى السماء الدنيا wato malamai da yawa suka ce wannan tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallama ya afku ne ba sau ɗaya ba dan zamanin da yake karami yana wajen mai shayar da shi halima a nan ma an buɗe kirjin nasa sannan kuma an buɗe daren da za a yi isra'i da shi ثم أخذ بيدي سلم الله صلى الله عليه وسلم أكام هنونا نعم فأرد بي إلى السماء الدنيا malaika jibrilu malaika jibrilu ya kama hannuna Mm.
fa arajabi ya hauda ni zuwa sama ta duniya مم. فلما جئت إلى السماء الدنيا yayin da naje sama ta duniya قال جبريل sai malaika jibrilu ya ce لحازم ga السماء mai tsaron sama افتح buɗe mana kofar ta قال من هذا sai mai tsaron sama ta farko ya ce wane ne wannan قال ya جبريل ce malaika jibrilu ne قال هل معك أحد ya ce kai kaɗai ka taho ko da wani ka taho qala na'am ya ce kwarai na taho da wani nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tare da ni
fa qala mala'ikan mai tsaron sama ta farko ya ce ursila ilayhi an yi aike ne zuwa gare shi qala na'am ya ce kwarai mala'ikan jibril ya ce kwarai
falamma fataha yayin da mala'ikan mai tsaron sama ta farko ya bude alawna sama'a sai dunya muka ɗaukaka a bisa sama ta farko saman duniya fa idza rajulun qa'idun sai ga wani mutum a zaune
ala yamini afidatun ga mutane da yawa daga dama da shi wa ala yasari afidatun daga hagu da shi ma ga mutane da yawa idza nazara qibla yaminihi idan ya zahika duba wajen damarsa sai ya nuna ya dariya wa idza nazara qibla in yasarihi kuma ya baka duba wajen hagu da shi ya duba ya kalli wajen hagu da shi sai ya fashe da kuka
فقال مرحبا بالنبي shi الصالح wannan mutumin da yake zaune ya ce maraba da annabi na kirki والابن da الصالح nagari قلت لجبريل من هذا yake da mala'ika jibrilu wannan waye قال هذا آدم yace wannan annabi adam ne alaihi salam وهذه الأفئدة عن يمينه wannan jama'a da وشماله mutane da suke dama da shi wasu kuma daga hagu da shi نسم بنيه ya halittar ƴaƴansa ne فأهل raukan ƴaƴansa ne فأهل اليمين wanda suke daga wannan dama a cikinsu أهل su الجنة ne ƴan aljanna والأفئدة التي عن شماله jama'a da take daga hagu da shi kuma أهل su النار ne ƴan wuta
فإذا نزل عن يمينه yasa ضحك duk sanya duye dogu damarsa sai ya dariya ya ga 'yan aljanna a cikin 'ya'yansa وإذا نزل amma in ya yi قبل duba wani شماله abu da بكى shi sai ya kuka حتى عرج بي إلى السماء malaka الثانية jibril ya hau da ni zuwa sama ta biyu فقال لخازنها yace da mai tsaron sa ya sai buɗe فقال له حاجنها sai mai tsaron yace da shi مثل ما قال الأول kamar yadda na farkon ya faɗa waye yace jibrilu yace akwai wani tare da kai yace eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yi aike ne gare shi yace kwarai kuwa ففتحها sai mala'ika mai tsaron sama ta biyu ya buɗe mana kofa قال أنس anas ya ce وذكر أنه وجد في السماوات آدم abu zarin ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu annabi adam a sammai وإدريس da annabi idris وموسى annabi musa da Isa, da annabi isa وإبراهيم da annabi ibrahim صلوات الله عليهم Tsirar Allah tabbata gare su gaba daya ولم يصبر كيف ونازلهم amma kuma ya mance wata sama ne ya samu kowane annabi غير أنه ذكر sai dai ya ambata أنه وجد آدم في السماء الدنيا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi Adam a sama ta farko وإبراهيم في السماء ya السادسة samu annabi Ibrahim a sama ta shida قال أنس Anas ya ce فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم a riwayar Anas daga Malik ibn Sa'ad Sa'ata hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito an faɗi cewa a sama ta farko manzo sallallahu alaihi wasallam ya sami annabi Adam ne a sama ta biyu kuma ya sami da annabi Yahaya da annabi Isa a sama ta uku kuma ya sami annabi Yusuf a sama ta hudu ya samu annabi idris a sama ta biyar ya samu annabi harun a sama ta shida ya samu annabi musa a sama ta bakwai ya samu annabi ibrahim to kala anas to anas ya ce
فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس yayin da ma- malaika jibrilu ya wuce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka wuce annabi idris قال مرحبا بالنبي sai annabi الصالح idris ya ce maraba da annabi na kirki والأخ الصالح kuwa na gari فقلت من هذا a manzala ya ce ya ce da jibrilu wannan wane ne قال هذا yake إدريس wannan annabi Idris ne ثم مررت بموسى sannan na wuce da annabi Musa فقال مرحبا بالنبي الصالح yake maraba da annabi na gari والأخ sanwa الصالح na kirke قلت من yake هذا waye wannan قال هذا موسى
Malaika ce wannan annabi Musa ne ثم مررت sannan na wuce da بموسى annabi Isa فقال مرحبا بالأخ yake maraba da الصالح dan uwa na والنبي kirki الصالح annabi na kirke قلت من yake هذا waye wannan قال هذا yake عيسى wannan annabi Isa ne ثم مررت بإبراهيم sannan na wuce annabi Ibrahim فقال مرحبا بالنبي yake maraba الصالح da annabi na kirke والابن na الصالح kirke قلت من yake هذا wannan wane ne قال هذا إبراهيم wani annabi annabi ibrahim ne صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam وقال ابن شهاب da zuhuri ya ce فأخبرني ابن ibn حزم hazmin ya bani labari An ibn Abbas.
da muhammad ibn abdullah hazmin نعم Ah, wato ya karbo daga alamin abbasin Na'am.
cewa Ab- alamin abbasin مم.
wa ba Wa ba haka da alƙari.
mutumin madina كان sun يقولان kasance suna قال cewa النبي صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam ya ce ثم أريد بي sannan aka hau da ni حتى ذهبت المستوى har na kai wani mas- madaidaici waje wanda yake madaidaici أسمع في تسريف الأقلام da yake jin muryar alƙalma a wannan wajen
قال ابن حزم wato ina jin motsa wata sannan mala'iku suke rubuta abin da Allah ya umarni da an rubuta shi daga abin da ake ɗaukowa daga lauhul mahfuz Allah qalan Abdul Abdul ibn Azim yace وأنس بن مالك Anas ibn Malik قال النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace ففرض الله عز وجل علي على أمتي خمسين صلاة Ubangiji ya ɗora wa al'umma ta sallah hamsin dukkan yini da dare فرجعت بذلك na dawo da wannan farilla salloli na farilla guda hamsin حتى مررت على sannan موسى zo wucewa ga annabi Musa فقال sai na ce babba fagala sai annabi musa ya ce ما فرض الله لك mai allah ya أمتك faranta gare ka bisa al'ummarka قلت na ce فرض خمسين ya faranta صلاة sallah hamsin مم. قال kala musa annabi musa ya ce فارجع إلى ربك bara in baka shawara ka koma wajen ubangijinka فإن أمتك لا Hakika تطيق ذلك ba za su sami ikon zuwa da sallah hamsin tsakanin yini da dare ba فراجعني yasa na koma فوضع شعرها wajen ubangiji ubangiji ya rage min rabi فرجعت إلى موسى na dawo wa zuwa ga annabi musa قلت na ce وضع شعرها ya rage min rabi فقال راجي ya ce ربك ka sake koma wajen ubangijinka فإن kada ba أمتك ka ba za sami ikon haka ba فراجعت don sake komawa فوضع ya شعرها sake ya rage wani bangare a cikinta فرجعت ya إليه dawo ga annabi musa فقال ya ce ارجعي ka sake komawa ga فإن ubangijinka أمتك لا تطيق ذلك al'umma ka ba su da ikon zuwa da sallolin nan haka فراجعته na koma wajen ubangiji فقال هي خمس ubangiji ya ce da ni sallolin ne da aka faralta a kan al'ummarka salloli guda biyar ne وهي خمسون amma kuma wajen lada kamar sallah hamsin don kowace sallah za a ninka ladanta goma لا يبدل قول لدي a magana da yake an zartar da ita a waje na ba wanda zai musanya ta maganar da Allah ya zata ba wanda ya sai mai musanya
فرجعت إلى ya موسى da wajen annabi Musa فقال ارجع annabi Musa ya ربك zaki ce haka ko wajen ubangiji فقلت na ce استحييت من kai ina jin ربي kunya a ce na koma wajen ubangiji na ina jin kunya daga gare shi na koma na koma na koma
ثم انطلق بي sannan mala'ika ya tafi da ni حتى انتهى بي إلى har ya سدرة bani da ni المنتهى zuwa sidratul muntaha وغشيها ألوان launuka kama iri daban-daban suka rufe sidratul muntaha لا أدري ما da هي ban gane ta ba
ثم udkhiltul jannata sannan aka shigar da ni aljanna فإذا فيها haba'il lu'lu'i sai ga igiyoyi da aka tinka da lu'lu'i a ciki مم. وإذا ترابها المسك sai ga turba aljanna almiski ne yana wajen kenan Mhm, wato shi yana wajen نعم to حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سالم بن كيسان عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين عن ام المؤمنين قالت kuma aisha ta ce فرض الله ubangiji الصلاه ya faranta حين sallah فرضها lokacin da ya faralta ta ركعتين ركعتين raka'a biyu في الحضر والسفر halin zaman gida da halin tafiya فوقر صلاه السفر amma daga baya aka kyale sallar tafiyar a matsayin raka'a biyu
وزيد في صلاه aka yi السفر daɗe a sallar zaman gida ta zama wata hudu wata uku asuba ce kawai aka bar ta biyu
باب وجوب الصلاه في الصيام wato wannan hadisi da zahirinsa hanafiyawa suke rubu da suka tafi akan cewa yin kasar sallah da wanda yake matafiyi wajibi ne cewa wanda bai kasar sallah ba a halin tafiya ya bar abin da yake wajibi domin ko aisha ta ce farkon da aka faranta ya an faranta raka'a biyu ne ashe kenan yana nan misalin da aka faranta kenan to amma an musu raddi da wasu hujjoji cewa misali ita kanta aisha da ta ruwaito hadisin ai an ruwaito cewa a halin tafiya takan cika su sallah ashe kenan a wato ta fahimci cewa da gaba wato an sauya tsarin sallar gaba daya da ta wurin gidan da ta tafiyar gaba daya to
babu wujubin salati fi siyabi babin cewa wajibi ne in za a yi sallah a yi a cikin sutura kada a ce za a yi sallah alhali ba a rufe al'aura ba
wa qawlin lahi ta'ala a wato mafi yawan malamai kamar an hanafiyawa malikawa shafi'awa duk sun tafi akan cewa suturce al'aura don sallah sharaɗi ne a cikin ingancin sallah sharaɗi ne a cikin ingancin sallah idan bai suturce al'aura ba to sallarsa ba ta inganta ba illa iyaka wasu malaman kamar malikawa da shafi'awa suna faɗa cewa suturcewar ga kowa hashi kansa ne sallah shi yasa wajen malikawa ko shafi'awa idan mai sallah a halin yana sallah ya ga al'aurar kansa na sallah ta ɓaci ba sai lalle in wani ne ya gani ba ko da shi ne ya gani to sallarsa ta ɓaci amma hanafiyawa suka ce a'a da aka ce a suturce al'aura ana nufin a suturce ga wani dan shi ya ga al'aurarsa yana sallah ba a ce sallarsa ta ɓaci ba na ji hanafiyawa to
wa qawlin lahi ta'ala haka nan kuma a wannan babi za a yi bayani akan faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ko bani adam ku riƙi tufafinku don ku rufe al'aurarku yayin duk sanda za ku yi sallah ko za ku yi ɗawafi inda duk mutum zai sallah ya zama masallaci gare shi haka nan zai dawafi yana dawafi ne da kaba ba masallaci ne
wa man sallama ta hifar fi saurin wahidin haka nan a wannan babin za a yi bayani akan wanda ya sallah da tufafi daya ya lulluɓa da tufafin
wa yuzkaru an salamatu bin al-akawai an karɓo daga salama ta bani al-akawai
إن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Kala.
ya ce نعم يزوره sai ya daure tufafin nasa ولو ya بشوكة hada ya daure ko da kaya ce zai sa ya makale kada ya bar shi ba daure zarar ya nada inda zarar nadawa ta yi ya hado amma in ya daure shi ko ya sa kafan fim ko wata kaya ya soke shi to ai amince daga fadowarsa to في إسناده نظر amma wannan hadisi wato akwai isna- magana akan isnadinsa shi dai hadisin buhari ya kawo shi da isnadi cikakke a la- a littafinsa na tarihi نعم hakanan abu dawud hakanan ibnu huzaima hakanan ibnu hibbana ta hanyar da rawardi daga musamman ibrahim ibn abdurrahman ibn abi rabi'a da salama ibn al-akwai salamatu yace ya rasulullah nakan fita farauta shi yasa yakan zamo zan sallah da riga daya sai manzo Allah ya ce to ka matsin ka matse shi ko ka daure shi ko da da wato kaya ne نعم haka lafazin da ibn hibban ya kawo kenan haka dan shi buhari dai ya waito shi amma ba a jami'u sahihi ba daga zalim da abi waisin daga mahaifinsa daga musa bin ibrahim daga mahaifinsa daga salama wato ya kara wani mutum a isnadin نعم to shi ne isnadin wato akwai magana a kai نعم saboda cewa shi musa bin muhammad muhammad taimi wato an yi magana a kansa an yi magana a kansa malamai da yawa sun ce ba amintacce ba ne to نعم ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه haka nan kuma wannan babi za a yi magana a game da wanda ya salla da tufafin da ya sadu da iyalinsa a cikin tufafin
ما لم يرى أذى matuƙar dai bai gama gasa a jikin wannan tufafin ba
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ألا يطوف بالبيت عريان cewa kada a sake yadda wanda ke tsirara ya ce zai dawafi da ka'aba cewa wanda duk zai dawafi da ka'aba to sai ya suturce al'aura
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت ummu adiya ta ce أمرنا أن نخرج الخيرة an umarce mu mu fidda matan da suke cikin jinin haira يوم الإيدين ranar idin sallar bayan azumi sallar da ake bayan an gama azumin ramadan da kuma sallar layya
وذوات الحضور da kuma matan da suke cikin ɗakunansu na abota sutura wato wanda ba sa fitowa amma ran sallah sa iya fita don sallar idi
فيشهدن جماعة da المسلمين halarci taron musulmi ودعوتهم da addu'ar musulmi ويعتزل الخيول an musallahuna amma matan da suke cikin jinin haira su janye jikinsu daga inda sauran mata za su yi sallah kar su tsaya da sauran mata su ware waje ɗaya
قالت امرأة sai wata mace ta ce يا رسول الله ya rasulallahi هدانا ليس الحاجل باب ai akan samu wata a cikinmu ya zamo ba ta da tufafin da za ta lulluɓa da shi قال sai manzon Allah ya ce لتلبسها صاحبتها a ba wata ko abokiyar zamanta ta ara mata ba من جلبابها daga mayafinta
باب عقد الإذن إزاري على الكفاء في الصلاة
وقال لم رجاء يتي حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين حدثنا أم عطية حدثتنا أبو حدثنا أم عطية عطية wato ita ce mai tambayar ita ce nusaiba نعم a sahabiya babba mai matsayi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta fi shuhura da wannan alkunya ta ta ummu adiyya amma sunanta nusaiba نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم kace ya ji قال annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan isnadin
باب عقد الإزار على الكفاء في الصلاة babin cewa mai sallah ya daure mayafinsa a kan ƙeyarsa lokacin da yake sallah wato ya zura hannu ɗaya ta nan hannu ɗaya ta nan sai ya haɗa ya daure a nan نعم ya zama yana daure a ƙe- a ƙeyarsa bayan wuyansa
قال أبو حازم abu hasim ya ce عن سهل ya daga salib da sa'adin صلى الله على النبي صلى الله عليه sahabbai sun وسلم yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama نعم عاقدي عذرهم suna masu daure mayafansu Ala su bisa wuyansu
حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثني واجد بن محمد عن معمر بن منكدر قال Mhm.
صلى جابر في إزار wato yana hadisin da buhari ya kawo shi mu'allaki نعم shi wancan hadisin na sahal ibn sa'ad نعم to a nan gaba zai kawo shi da isnadinsa cikakke shi yasa na cikin kamar hadisai dubu da ɗari biyu da buhari ya kawo mu'allakai amma wani wajen ya kawo isnadinsu yasa wani wajen ya kawo isnadinsa حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أسلم بن محمد قال حدثني واكد بن محمد أم محمد بن المنكدر قال صلى بنا جابر جابر صلى جابر بن عبد الله من صلى في إزار أشكي ما في دايا دمي أين يسا قد ترى أقده قده من كبل كفاه يا دوري شدة جوزن إيه
وثيابه alhali tufafinsa a bar ajewa ce bisa ga shanya wurin da ake shanya tufafi ga tufafin zai iya ɗaukowa ya ɗau ya sa amma kuma bai ɗauko ba ya sallah da tufafi ɗaya قال له قائل sai wani ya ce da shi an ce mai faɗa masa uba da tun wali dimna uba da tun samiti ne
تصلي في إزار واحد yanzu ka yi sallah da zani ɗaya فقال sai jabiru ya ce إنما صنعت ذلك ليراني أحمقا مثلك na yi haka ne don wawa kamar ka ya gani Eh, kamar irin kuwa waye gani kuke sallah a tufafi ɗaya ba daidai ba ne to shi yasa ne haka don in sanar da ku yayi ma kana lahu saubani ala ahadin nabi sallallahu alaihi zamanin wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne a cikin mu za a ce suna da tufafi biyu ai masu tufafi biyu a cikin sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kaɗan ne wanda suke da tufafi daidai sun fi yawa
حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي وعلي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في صف واحد na ga Jabir ibn Abdullah yana sallah a tufafi ɗaya وقال yace رأيت النبي صلى الله عليه na ga وسلم manzon يصلي في صف Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tufafi guda ɗaya
باب الصلاة في الصف الواحد ملتهبا به babu cewa a iya yin sallah a tufafi ɗaya a lulluɓe da shi
قال الزهري wuri ya Bi hadisihi.
a hadisinsa الملتهب almutawashin المتوشه wa wato shi ne wanda yake ya saba tsakanin mayafin ya sa wannan hannun na mayafin a wannan kafada wannan hannun kuma a wannan kafada
وهو المخالف بين shi ne طرفين wanda ya saba tsakanin gefen mayafin nasa على عاتقيه bisa ma'a wato kafadarsa ko bisa bayan wuyansa وهو الاجتماع على shi ne منكبه ya lullube ya daure tufafin bisa kafadinsa
قال ya ce قال أم هانئ ha'in muhani in ta ce التحف النبي صلى الله عليه وسلم Annabi بثوب sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓa da tufafi وحاله بين ya طرفيه saba tsakanin gefen tufafin على عاتقيه ya ɗora bisa kafaɗarsa.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a tufafi ɗaya.
قال خالف بين طرفيه Hakika ya saba tsakanin gefen wannan mayafin guda ɗaya.
حدثنا محمد Ya بن ɗora wannan gefen ta wannan kafaɗar wannan gefen kuma ta wannan kafaɗar. To حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة أن أنه رأى النبي صلى الله cewa عليه وسلم يصلي في ثوب واحد Abi Salamata ya tashi ne a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam dan matar manzon Allah ne ummu Salamata ummi Salamata Ah, wato shi yasa ya tashi ne a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya rene shi an haife shi ne a habasha a shekara ta biyu daga hi- ah, wato a shekara ta biyu daga hijira kuma yi wa fati an karɓi ransa a madina shekara ta tamanin da uku daga hijira shi yasa ya rayu a duniya kenan shekaru tamanin da ɗaya Eh, shekaru tamanin da ɗaya a duniya to
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah a tufafi ɗaya في بيت أم a سلمة yakin ummu salama wato mahaifiyar shi umaru ɗin نعم قال ألقى طرفيه على عاتقه ya jefa gefen tufafin bisa kafaɗinsa
حدثنا عبيد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمه cewa umar bin mata ya ba shi labari قال ya ce رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد a tufafi ɗaya مشتملا به yana mai lulluɓa da shi في بيت ام ta سلمه yakin ummu salama وعلى عن طرفه على عاتقه ya ɗora gefen ɗarafai gefen tufafin ala'ati ɗaya bisa kafaɗinsa
حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اويس مم.
قال حدثني مالك بن انس مم.
عن ابي النبري مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام حانئ بنت ابي طالب مم.
اخبره انه سمع ام حانئ
annan sami'a umma hani'in binta abi ɗalibin تقول ya ji umma hani'in yar abi ɗalib wato ya sayyidina ali sunanta fahitatu sunanta fahitatu umma hani'in ɗin alkunyarta ce tana cewa ذهبت الى رسول الله لا صلى الله عليه وسلم عام الفتح shekarar da aka buɗe maka فوجدته يغتسل sai na samu manzo Allah yana wanka وفاطمه ابنته تغتسل alhali Fadima Esther tana lullube shi ta sa tufafi ta masa labule قالت ta ce وسلمت sai ne عليه masa sallama فقال من ya هذه ce wace ce wannan mai sallama قلت na ce أنا أم ni هاني ce umu hani in ya rasulullah بنت أبي yar طالب abi talib sai فقال manzo Allah ya ce مرحبا بأم هانئ kana ba da ummu hani فلما فرغ من wanda ya gama ذكره daga wankansa قام ya tashi ya فصلى ثماني sallah ركعات raka'a takwas ملتهفا في yana سبيل nuna واحد ba tufafi daya فلما انصرف ya sallama قلت nace يا رسول الله rasulullahi زعم ابن ummi dan أمي uwana yariya أنه قاتل رجلا ya kashe wani mutum فأجرته daga cikin kafirai wannan na ce ba za a taba shi ba na ce da kafirin nan ba za a taba shi ba amma ga dan uwana ya ce ai ba makawashi sai ya kashe shi نعم ولا نقول حجيرة fulan ibn habirata فقال رسول الله صلى الله hubairata نعم.
fulan ibn hubairata نعم.
fulan ibn hubairata نعم to فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama to an ce mijinta ne mijinta ne Eh, shi da shi ta haifi sahani udin wato da da da sauransu to فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam yace قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ummu hani ai duk wanda ka ce a kyale shi sai mu ce a kyale shi mun tsere ta duk wanda ka ce kin tsere
قالت أم ummu هانئ hani ita ce وذاك بهان sannan na je wajen manzon Allah ko da hantsi ne
حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره مم.
ان سائلا سال رسول الله cewa صلى wani mai الله عليه tambaya وسلم ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن الصلاه في سبيل واحد a game da yin sallah a cikin tufafi daya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce اول كلكم صبان a to kowa ne a cikin ku yake da tufafi biyu kowa ne a cikin ku yake da tufafi biyu balle a ce sai duk mai sallah sai ya sa tufafi biyu wani ce sai kowa ya sa sal- tufafi biyu ai wasu da yawa kenan ba za su iya yin sallah ba dan ba su da tufafin guda biyu dan ba su da tufafin guda biyu to alhamdulillah ba su da ba ba ba sallah to ai sunansa kenan ko tai bata ai suna ne yawa sunan ah, suna kenan Eh, ah, sunansa kutai batu din kutai batu ne sa'idin wanda wato shi ya wafati mai tan da arba'in da ɗaya ko mai tan da arba'in da ɗaya ya wafati an haife shi ɗari da hamsin ya wafati da mai tan da wato arba'in da ɗaya to
ingancin wannan hadisi ne ke nema a alamun bil halal da rabbani mu'azzu eh hadisi ne wanda yake kyakkyawa hadisin da yake ya zo da bayyana ɗaukakar mutum goma a cikin sahabbai wanda a ciki aka ce sayyidina mu'azim da jabalin shine mafi sanin sahabbai da halal da haram hadisi ne kyakkyawa to kuma in kana son ka ga ƙarin bayani a kansa ka duba yarun narira a fi manakibul ashara na tabari muhibbu tabari wanda ya aka wannan mutum goman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da aljanna to a ciki an kawo wannan ko ka duba wato al-isaba to tambaya na cikin ne wasu nan wani murna makara a hutar to eh a to Allah da zai dubo menene eh, sunansa eh, wato a- akwai su ya fi shura ne da alkunyar tasa amma na Allah sunansa ai Ab- Abdullahi ne ko Abu Abdullahi ne sunansa a Abu Salama wanda yake wa aka yi shahada zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to eh, shi ke nan.